الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إرنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah magwaye mai kowa mai komai godiya wanda ya ba mu lafiya tare da nisan kwana ya ba mu dama muka haɗu a wannan masallaci mai albarka a tare da mutane masu albarka domin gudanarwa da tafsirin alkurani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kafin da muke a wannan tsura mai albarka wato sun hankabuti yanzu muna kan kista ne da sai na ibrahimu alaihi salam kakan annabawa wanda jerin annabawa da manzanni in ka ɗauke mai abin sallallahu alaihi wasallama to babu wanda yake da matsayinsa Allah ya ba shi matsayi ai kaga har yanzu ma kowa gani ke Ibrahim nasa eh kiristoci ma da tsohon alƙawari da samun alƙawari kowa ta yake yi akan hanyar Ibrahim yake mu musulmi muka ce a to ko mu musulma ko an rarraba kowa so yake a ce abi ibrahim saboda wata matsaya da Allah ya bashi shi ne ya kai matsayan a cewa annabi kai koyi da addinin kakanka ibrahim saboda matsayinsa ko duk annabin da ya zo a bayan sa wanda annaba da suka gashi zuwa ya'yanka ne da jikokinsa gaba ki ɗayansa saboda matsayinsa to shi kenan yanzu karatun namu muna ɗaukin ƙirsansa muka kwana da mu ƙara bayani akan hawahi lokacin da ya kamata mu tashi yayi sai muka dan nan da muka yi gaba wato annabi Ibrahim ba abin da ya faru an ji cewa kafirai sun yanke mata hukuncin ko kisa ko konawa a ga an kashe ma kaman bai yi ba sai dai a kona shi an kama shi an ɗaure shi an haɗa wutar da ba taɓa ganin irin ta ba a ibile ya koya musu zakar majawajawa aka sa shi a majawajawa kafin a wani a wurga shi malaiku daban-daban sun zo sun nemi ceton sai ce a shi inda akan magana la ilaha illallah ne to a bar shi kurin Allah zai mata a ce akwai wata tsatuwa da ya riki ita ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ai da ita yayi aiki saboda haka a riga zuwa lahu wani mai kilo sosai akan abubuwa shi za a ce Ibrahim ya sa ta a yace za wuyoyi su yi kokari bayan wazifa har da bayan zikirin juma'a ma a ringa karanta ta ɗari hudu da hamsin sai a gaya wa Allah damuwa in wani abu babba ne sosai muhimmi sosai to sai a buga shi a gidan zaira yanzu mutane yawanci ba iya hisabi ba suna ce a buga gidan zaira sai ka ce to wannan alkalman sai ka ce sau bakwai abin da ya fitar shi ne gidan zaira zai ba a dubu uku ne ɗari ɗaya da hamsin haka ake karantawa sai a gaya wa Allah damuwa amma dai su manya masu abu ɗaya suke faɗa ɗaya suke faɗa to kullum faɗa abu suke kullum suna faɗa abu mu kuma sai ta ɓaci maza a ɗauko da lika sun ka faɗi ɗaya ka ja ƙwaya shida kana ta sauri ka gani to dole yi an ɗan ba da arziki ka dubbai a samu ka a samu a taro abin da ya damu to ka gani to abin da ya karanta ke wallah Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta ta akan damoyi irin waɗannan sun faru ta na yaƙi ko duk abin da zai damu hankali na adam sannan sahabbai suna karantawa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai Ibrahim ya mata baiti hazul muhaiminun nan ya mata baiti ya jera wasu addu'o'i irin nasu na waliyai duka mai munasaba da hasbunallahu wa ni'mal wakil akwai buƙatar a rinka addu'a da wannan hazbin nan don a gaya wa Allah damuwa shi ya zuwa lawa ne dafa ile da jalabi a hadisi ka sai yanzu mutane in ba sun shawo ya ba duk an damu da jalabi ne ba damu da dafa'i ba shi za ba ma kaiwa labari ai in an rasa jalabi ai abu kaɗan zai iya rusa abin da kai in an rasa dafa'i abu kaɗan zai iya rusa jalabin da kai irin wannan addu'a ta na ibrahima da mala'iku suka nemi ceton sa ita a fada wa Allah kullum eh shi ba wani fara a wajen su haka ya kai Allah ka ce in ya yarda na yarda zan je ta shi ne bai ne ba to haka ma da annabi je ɗaifa da na a jari ya rasu da lahi ni an yi a rayuwarka ka taɓa shiga wani yanayi wanda bai maka daɗi ba kuwa kamar ranar yakin uhudu suke da mara annabi ya ce ya ba a isa kin wanda yadda muka yi da mutanen ki ne wato ƙurai kawa ke mutanen ki kin wanda yadda muka yi da su Qurayshawa sun kuntata akwai daga cikin kuntatawar su barin Annabi Makka yaje Daifa mutan Daifa kamar sun yarda wani yaje ya ziga su suka fasa sun sa an abin da Annabi ya ji yunwa sun jefe shi da duwatsu sun ji masa ciwo don ma zai kan harisa ya tare da annabi wani jeho dubi sai kare da kayan ka in kayan ya fashe kamar zai fadi ta annabi ya taba kayan sai kayan ya dawo da yake da haka aka ta fama har wani ba nasare ya zo ya samu annabi annabi da gidan wani sarki daga cikin sarakunan su masalaken ba ya yabo ba fallasa eh ba wa dai musulunta ya sallama ba amma da shi bai sa a yi jifan ba ya ce a kawo annabi abinci a kawo masa abinci ya ce sai wani bawa bawa wannan masalaken wani ba na sare shi aka aiko ya kawo wa annabi abincin sai ya kawo abincin annabi sai ya lankwashe ware yatsun nan guda biyu gefe ya yi amfani da wannan guda uku ya ce bismillahi wani bada sare ya kalle shi ya ce masa amma malam kai wa mutum kasar nan bane ko ya gaya wa annabi annabi me yasa kace ni ba mutumin kasar nan bane wannan kalma da ka faɗa ban taba jin mutumin kasar nan zai ci abinci ya faɗe ta ba a kasar nan ko mutum ɗaya ba wanda ya taɓa cewa bismillah ya ci abinci a kasar ko guda ɗaya ce wannan ban tsari ya ce sai dai a garinmu ina ne garinku ya ce ni a naina wa nake kai mutumin naina wane ya ce ni mutumin naina wane ya ce ka zauna a garin kai mutumin garin dan uwana kenan yace waye dan uwanka a garin mu yace akwai abokin aiki na wanda ya zamani a can annabin Allah manzon Allah annabi Yunus yace ya kai ka san shi ka san labarin sa yace ai ni ma annabi sai ya tumbanci annabi ya musulunta to a ranar saboda kuntusawarsa ta kai kuntusawa mala'ika jibrilu ma kai sai dai ta da gizagizansa ya zauna a sama haka kawai a iska eh baya a iska kawai ya zauna a ranar dai shi ma kansa jibrilu ya tsammanin Allah zai ba shi wani izini ya yi wani abu a garin ya shirin kuta kwana ya zauna a tsar shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba ga jimaren da ya ce annabi inuwa ma yanzu jibiru ne inuwar annabi ya zauna setin kayansa yana jiran wani umarni sai mala'ikan duwatsu ya ce ya rasu da lai ni ne mala'ika na duwatsu ta zan halitta ala ministry ministry ne ma'aikata ce daban-daban kowane abu akwai wannan da aka wace ta kai ya ce idan ka yi izini allah ya ce da izininka ko mu ta daukar duwatsun mu ta jifan garin ko mu take dudi da wanda ya fadin garin eh sai mu dauko dudi daya a cikin duwatsun da muke aiki wanda fadin sa da girman sa ya fi garin sai mu take wa garin kawai ya kifa garin gaba da anai da babu mamaki a wannan gari in ba a samu mai la ilaha illallah a garin ba a cikin ƴaƴansu ko jikokinsu wataran za a haifi wani ce la ilaha illallah ina ji bai ga ayan mata eh ka ji annabi kenan shi da ji aka ce arne dubu ma ga ɗaya musulunta in ɗaya musulunta ya zama dan aljanna in dubu a kashe a kafare wuta za a kai to ɗaya dan aljanna bai kafu dubu ba shi na annabi ibrahim kenan an yi an yi a taimaka masa ita ya baro allah shi bai neman taimakon kowa allah ya tserar da shi daga nan ya kirkiri zai ƙaura ya bar ƙasarsu ya koma wani ƙasar da zai samu dama ya yi wa Allah ibada shi ne yasa a duk inda kake a duniya in an samu matsala ko a gida wadda za ta taɓa addini kayi kayi ba zai yiwu ba addini ba zai cika ba saboda wata matsala da take gidan wajibi ka bar gidan a yin rashin da ya zauna a rayu aka yi a gidan barin gidan ake to da aka rasa addini za ka zauna a gidan in ga unguwa ne kamar unguwa in gari ne kamar gari in ƙasa ne kamar ƙasar idan ka ƙi ka je wa Allah babu addini kai akwai magana innal ladina tafawwul malakum zalimi anfusihim alu fima kuntum قالوا كنا متقاعدين في الارض قالوا الم تكن نرض الله واسعه فتهاجروا فيها هكذا قاموا a ta tambaye su so su wani am dan wani ya yi maganar addini so yaya addinin ka yayi gibi addini bai cika ba wallahi addinin nan garin na wuri dai a hankali ko anguwa ta mu ne sarakan anguwa mai anguwa ne duke da shi gantaka to gabar mana anguwa ta mana shi mai anguwa ko a sarkin ne kaza ta kadari ne da maka ba ta kudin da muke gani ko wani jama na local government wani abu nan ko wani gwamna ko ma wane to don a nan mala'ika su alam ta kunar la ba ta aka fata a juriya kin kasar Allah ba ta da yawa ne ba ta da lawata ka kawar mana inda nan inda ke addinin ba zai yiwu ba saboda wani abu to ka koma wata kasar inda za ka samu dama mana ka ji wannan kenan ka ji kakan annabi annabi Ibrahim ya kawara daga garinsu na aihuwa kuma ka sa ne muhammadu ma ya kawara daga garinsu na aihuwa duka a kan addini ba ba ce yanzu su jira ta zama dole a kanka ba shi wanda ya samu kansa a yadda addini ba zai yiwu ba shi kuma sai ya bar gurin ya tsira da addininsa ya ce zai kawara ya koma inda zai samu dama ya yi wa allah bauta shi kenan ya ƙaura daga nan ƙasar iraq zuwa sham ya zauna a falatino ya ci gaba da ayyukokinsa na addini a wannan goyi wa habna lahu isma'ila Allah ce mun ba shi wa hamna lahu ba da isma'ila ishaqa mun ba shi da ishaqa amma fa da yaquba shi yaquba dan ishaqa ne amma ba da isma'il ne annabi isma'ila shine ɗansa babban a tafiya ne sarki misira ya nemi kwace masa matarsa shi annabi ibrahima wani ya gaya masa labari tun a bayan gari ke malam ina za ka je haka yana ya sa iyalin da akan raƙumi yace ga inda zai je ƙasa kaza zai je yace ga ai kuma inda ka bi wannan hanyar da ka bi wannan akwai masana ke da duk mata mai kyau kwacewa yake sai kuma ga kada ka kya mata sai dai ka kula yake da shi nan ka san manya suna jin shawara sai ya sauke ya duk kusa da rakuminsa ya sauke akwatinsa irin sundukin nan ya sa matarsa a ciki saratu ya rufe ta ya sa a cikin kayansa ya ɗauki kayan ya ɗora a rakuminsa ɗaɗɗaure ta zuwa abinsa kawai wasu ɗan ɗiya yin masu tsaron nan na gari ne ya yi sun ga abin da ke malam bai ana ga ni mai wucewa ne ba suka ce domin mai wucewa mai yi a ciki ta wani akwati yan kayayyaki na ne su ha domin gani yayye suka yi sun ga kani ana buɗewa suka gama da suka ce a'a ai wannan mata ba zai a wuce ba dole sai an ji sarki ya kalle ta kaga abu ya ɓaci ana zuwa ko sarki da ya kalle da sai ce wannan ba yake an bani labari sai ya ce wa sarkin kanwata ne ka san mai son kamar ka sai lallame ka har kuɗi zai baka in ka ce matar ka mai son matar ka sai dai an kashe ka tuna ko ba ka bani kaga akwai romanci in za a yi da ba a ce kanwata ce ai kanwa ce amma ta addini yake ne amma dai malamai sun ce shi za da aka ji ranar lahira ya roƙi Allah ya sabi abun bai ruwa ya ji tsoron abu uku ne a rayuwarsa duk abin da yau Allah abin da yake jin tsoron har Allah da mai abu uku ne ya taba cewa zai baya da lafiya lafiya ta kalau yana so an da zai kare kuma kan irin wannan magana ana kira tauriya sai ba dai gaskiya ka faɗa ba amma ba a nufin da ta so ƙarya ba ka faɗo wata magana don ka samu wata dama ne sannan shi ya sa da kuma ka da aka da ma waye tsara kuma ka yace wai babban ku ne tsare bai ce shi ne ba dan wai saboda akwai magana da yake so ya faɗa yana so ya nuna musu ɗayan ne bai son abokan tarayya don har su gane dai to Allah ba a masa abokin tarayya abin da yake so a gano da hikima ke amma kai da yake dodo ɗaya ya tsara dodo saba'in da ɗaya sai wannan magana da suke da sarkin nan matarsa ce sai ya ce kanwarsa ce kaɗai magana uku mu kuma kullum da za a ce ran da baka yi ƙarya ma ka amma ka jira sai ka wala in ga wala wala ba za a samu ba dan ta biye daɗi mahimmin waka ta kawai eh ko dan ai dariya shi kenan ta ɗin ma in yawa in yawa busar da zuciya yake idan ko dariya da kashe zuciyar take kashewa take da ala mu dan rinka kulawa an ibrahima sarkin ya gwada haɗu matar amma allah ya hana shi da ƙarfin iko ya ji tsoron an ibrahima bayan ya nuna masa wani abu daga mujiza ya mayar masa da matarsa ya ba shi wata ita sai hajara kuma ba duk da aka da ibrahima ya tafi yake da wannan mata ta da aka kusa a ɓaci ta garin za ta aiki ɗan da zai zo ya ɓaci garin a cikin ƴaƴayenta sai ya zama kuma ba ta haihuwa ga maganar annabi a kan daga ba ta haihuwa har ta shekara casa'in da tara a duna ba ta haihuwa kawai sai ga hida haifi annabi isi haka shi kuma annabi ya haka cewa haya shekara wajen ɗari da wani abu bai haihu ba bai yi kuma ya ɓaci garin ba sai ga shi ya haifi da shi ne ya ku ya ku bai ya'ya da yawa cikin yana ta samu yusuf yusuf ya ɓaci sarwatar garin kuma da shi ibrahim ya nema yawa shi kenan da aka je ita hajjira amarya ita ta fara haihuwa ta ake ismaila ismaila na ƙarami ko yayayye ko na kusa da yayewa aka ɗauko shi akan buraka aka zo aka kafa makatun mukarrama kafin nan kaba da tana nan amma a ruwan tufa na aka ɗauke ta sai ya zama kaba babu amma filin yana nan da ya zo ya aje iyalinsa bai gida ba ya tafi ya mata amma ya yi addu'a ya je kana ashirin kafin ya dawo ta uzuwa zo zuwa ita inda Allah bai ce je ba zai je ba eh ta tambaye shi ya ka je a daji ka bar mu yace haka Allah ya ce inda Allah ne ba zai walakanta mu kafin na jura ma suka zo ke gidaje a wurin an ta gidaje amma dai cikin ikon Allah sai jin inda kaba take kuma fili ne ba wani alama da za a gane nan kaba ne ba wanda Allah ya bashi dama ya tsosa da ɗakin tabo shi suka yi ta kewaye mata suka yi ta gidaje suka yi gidaje da yawa aka yi ta kewaye mata har zuwa lokacin da ya zo suka yi ginin nan wani yarwa ibrahim wani kawai da mila wajen ismail rabbana ta kamar min har suka zo wata rana annabi ibrahim ya zo suka zo suka gina kaba a kan fandishinta na da sai da mutanen ƙurai shawa suka zo a na shekaru ko ishirin da ne ko talatin ne da aiwa bisa ruwayoyi aka sake rusa kaba aka sake gina ta kuma sai suka rage ta sai ya ce aisha mutanen ke sun rage kawa ba ainihin inda ibrahim ya gina ba nan suka yi ba sun nage kaba take to ya rasu lallahi bayan an yi fado makata fa ta san ya je ya shiga ciki da wasu kaɗan a cikin zabansa ya shiga cikin kaba da wasu yan sabai kaɗan a ciki ya dawo yake kai sun rage kaba ya yi sun rage ta akan yadda an ibrahim ya gina sun rage sai ce to ya rasu da ba ka je ka rusa ta kamar yadda idan su ai ba su da musulunta ba mutumin da ya musulunta kwana nan kaje kaje masa ka zo ka kaba abin ai ba zai yi ba sai wani abla dan dan zubairu shi a halifancin sa shi ya rusa da mai ta inda ibrahim ya kama inda aka ba mai da inda take da shi kenan sai ka ba ta zauna daren dafa inda take da annabi ibrahim ya koma wajen zamansa inda yake zama a can a falastin a can haka abin annabi ta haka a can annabi ta haka ya aiki a kuba wajen na shi jirgin nubuwata mun za an nafta a cikin zuriya annabi ibrahim an ji allah a kullum an biya dukkan annaba ba da ibrahim dai bayan ibrahim suka zo min zuriya da daga zuwa sani in kai balarabe ne shi a fi ismaila ismaila ya fi larabawa in kai bature ne ya bi isaka isaka ya bi yakubu yakubu ya tura zuriya ka ne ta san annaba da suka yi daura daga zuwa yakubu abin da ya baya su ɗari takwas dari hudu duk jikokin ya kuma ne fita yawa dari hudu kuma na sauran wada haka yawa saboda haka nan muka ba da annabta a zuriyarsa wal kitaba muka ba da littafa kaga akwai a taura wa annabi Musa jika na Ibrahim akwai linjila annabi Isa annabi da ma dunna dan Maryamu ne Maryamu kuma yar wannan Imrana to shi ma jikan annabi Ibrahim akwai zabura annabi Dawud annabi Dawud ma jikansa ne jikansa ne su duriyar lawi ne wanda ko duriyar yahuda ne wal furqan wal furqan akwai alqur'ani na sai na rasulullah shi ma jikan annabi ibrahim don annabi muhammadu jikan isma'ila ne saboda haka duk annabawan da aka bai littafi duka ƴaƴan annabi ibrahim ne jikokin sa ne wa da ina mun ba shi ajra hula da na fitna a ran duniya wa huwa sana'ul hasan fi kulli al adyan da kyawun yabo a dukkan masu addini gaba daya suna yabansa wanda wani laifi an ibrahima fil ajil alahira alamin sali ne daga cikin zalan bayi alamin alamu darajatul ula masu daraja ta sama can koli kiya daga ciki wa zkurka amma da lauda na bilud zika li qaumi ya ne ga mutanansa a innakum filu ludan harana dan uwan wato annabi ibrahim shi kuma tare da ƙaurato da annabi ibrahimu da garinsu ɗaya shi ya imani da annabi ibrahim a cikin wa'azin annabi ibrahim daga baya kuma shi ma sai da suka ƙaurato suka zo wani ya zauna a falatino shi kuma ɗaya ya zauna a birnin sunzum yana zaune a nan shi ma sai aka ba shi annabta ɗaya da mutanensa gatarar mutane a ba su kati ga alwadi ya ta wa'azi ya ta wa'azi da abin bayu ba ga kaɗan daga abubuwan da yake faɗa mutanensa ya ce musu a innakum yanzu a ce ku aikin ku kenan la tatuna alfahisha ku rinka aikata alfahisha shine alwadi ai a dabarar rijali ku rinka neman baya na mazaje ba ruwanku da mata ma sabakum biha min ahadin min alalamina ɗaya daga cikin mutane har da aljanu ba ɗan luɗu da ku duk ɗan luɗu mutanen wannan sun suka fara wannan kafiran sun riga kowa a cikin mutane da aljanu luwaɗi sun riga kowa da luwaɗi a inda ku a ce ku da tatuwa rijala ku dinga zuwa wa maza kuna luwaɗi wa dangada sabila kuma hanya kuna tare ba yau hanyar za a wuce zai a kawo mutum duk wanda zai wuce sai su kama ya kawai a riƙe a talwaɗi da ke har zuwa kaji an yi aka daina bin ƙasa tun da ana zuwa a ɗan yi kwanton ɓauna ɗan yi laɓewa a bi ta gidansa a samu tudun mun tsira a ɗan samu mafaka in an samu kyakkyawan yanayin mutum ya fita ya gudu zuwa wajen buƙatarsa sai mai ɗakinsa ba ta yi imani ba ta haɗa baki da kafar ta jiko idan kun ga da daddare a gidanmu na hura wuta kuka hangi wuta cikin dare to akwai baki a gidan idan kuma da rana kuma hangi hayaki na haɗa hayaki to akwai baki a gidan da zai zama da koda bako ya zo don ya tsira a gidan sai matar in ta kalli bakon ya zo sai dai wannan sigina ga su yan luwaɗi maza yoga ya ƙafi su zo a camke mutum kuma a yi zalwa din wato ga ɗaya suke wa malakiya annabi lulu yana ta mutu wa'azi yake wata hatar fi na di kumul munkara a makwallarku ko a ce magana wato kamar yadda mutane suke haɗuwa duriya kuku ana faɗa kuna aikata mummuna a wannan guri baru kun bi badin ku a cikin fili kamar awaki suke yadda awaki cikin awaki suke barbara haka zuwa cikin mutane ma a majalisa ko wurin karyawa sai ƙato ya kama ƙato to a kama aiki haka suke tai annabi lude ya musu wa'azi akan wannan mummunan aiki to ga amsa mutanen garin ba ma kana jawaba qaumi babu amsar da mutanen garin suka faɗa illa an qalu hidu ga jabal itina bi azabillahi kawo mana azabar Allah azabar Allah ka kawo ta in kunta min sadiqin in dai ka daga masu gaskiya cewa wannan abu da muke mummuna abu muke yi wa annal azaba nazilun bi fa'ilihi cewar wai azaba za ta sauka ga mai irin wannan aiki namu na ruwaɗi to ba za mu bari ba azabar a yi ta yanzu sai ga nan ƙalar rabbin surni ya addu'a ce ubangiji ka taimake ni eh ka taimake ni Allah alal qawl musirina akan mutane masu barna eh ka taimake ni akan su al'asina masu sabo bidiyanin rijali masu zuwa wa mazaje فاستجاب الله دعاءه في الله أمس أدعاك ولما جاء رسولنا إبراهيم الله نبي النبي لاباري لن دا جكادم سوني ملايكو guda goma sha uku daga cikinsu har da jibrilu sarkin mala'iku suna zuwa ba inda suka zafi gidan annabi ibrahim bilbushira da albishir suka yi sallama a kufar mutane ya ga baki maza ya kamo bujimi ya yanka mu marar da hidima sosai ta hada abinci mai kyau su kuma bakin ba sa cin abinci don mala'iku ne kaga mala'ika ba a ci shi ta yake baki ne mutane yayyayi lallamin duniya su ci abincin ba su ci ba yayyayi tsaba shi ba an yaba mahaita ba ne akwai alamar hayancin bakon da ba zai ci abincin ka ba ta gaba ya ta tsakanin ku cikakkiya ni so gane cewar shi ma yanzu fa kallon da yake musu na da ya ta saka da wata da hankalin ka mu mala'iku ne an aiko mu yi zuwa alkariya ta annabi lutu za mu je mu halaka da a nan ne ma suke albishiri wa matarsa za ta haifi ita saratu za ta haifi ishaƙa ishaƙa ya haifi yaƙo ƙalu suka ce inna muluku hadhihi alqarya mu za mu halaka da mutanen wannan alqarya ai kai tiludin alqaryar annabi lodu za mu je mu halaka da bakin suke ga annabi Ibrahim labari inna la kanu zalimin mutanen alqaryar kafirai ne قال إبراهيم أنا إبراهيم تقول إن فيها لودا يجي ذاك على كذا القرية مؤمني كذا فينا وجن دريجو يرين قال لك جوا هر أكدو سودا على كذا قرية مؤمني لا suka ja ji da aya ko lokaci za ku kuje ku halaka gani akwai lokaci kalu sai suka ce masa na halu alama mai mafiya ai muna sane da wanda ke muna sane lalu najjiyannahu lalle lalle za mu tserar da shi wa ahalahu da ahalinsa an ce ƴaƴan da biyu ne kaɗai ahalin da su suka ba da gaskiya da daga su ba wanda imani laurata sai dai matarsa kam kana ta kasance min algabiri daga masu wanzuwa a cikin azaba albaki da masu saura fil azabi a cikin azaba suka dai abin da suka yi da na ibrahima sai suka wuce kuma zuwa alƙarir annabi lutu kawai sai ga baki su tattun ma a mutanen suka je kuma samari shi ko ɗan luwaɗi da sarwayi kamar ɗan zina ne da budurwa kaga mutuna ce ga budurwa ka aiki kan magana ya ƙare shi zai ke sallah to haka ƴan lutu suke da samari kawai sai ga sunan wala ma ja rusuluna ludan Allah ya tabi annabi labari yayin da jakadunmu suka je wajen annabi lutu shi abihim ran nan an bakanta masa rai ya ji bakin ciki wa za ka bihin zar'an kirjinsa shi ne zuciya ta shiga kunci sosai ta dalilin bakin saboda tuni ba ta sanar da su ginanta an yi an baki kyawawa a gidan tuni kawai ga ƙarfi su sun cika gidan suka ji a fito musu da bakin nan annabi lu yayi ina to abin da ya ga haka la'annahu insanul wuduhi don bakin masu kyawawan fuskoki ne fi su da aliyajin sun zo da sura irin na baƙi ne wa kafa alaihi qaumahu ya je wa baƙin tsoron mutanensa shi kaga baƙin nan mutanen kirki masu daraja su zo gidana ina tsoron shi biyan mutanen kan su ji labari zo su walakanta su ka gani to da so ga hankalinsa ya tashi su baƙi kenan fa'ala mu wai duka san da annabi lu annahu rasulur rabbi duka ji ai mu da kadun Allah ne eh Allah ne ya aiko mu da kadun ubangijinka ne wa qalu suka ji la ta ka baka ji tsoro wala da da karka yi bakin ciki inna munaddu ga mu za mu tsirar da kai wa alaka da iyalinka illa muna da sai dai matarka kana ta kasance min da jihar daga masu wanzuwa a cikin azaba to kaga azaba ta zo aka tsirar da su aka halakar da matar gaji abin mamaki idan ka da da za a gudu da idan ka gudu sai dai an ce an gaya masa karye waiwaye in sai waiwaye aka tarwaɗa ta a wani kawalin an ce an bire ne dawowa sai da gudu tana ihuwar mutanenta da ta dawo tana shiga garin abin da zai auku ya auku ya rika duk da ita gari an faɗa shi dai ƙurani kai tsaye ya ce mana kawai an halakar duk da ita a'a ta fita waiwayen ta yi a'a ba da fita ba ala ayi halin dai an halakar duk da ita mata ya biyu ƙur'ani ya ga mana matan annaba ne manya masu girma a wurin Allah amma matan ma'aikata ne matar annabi ludu da matar annabi nuhu su biyu kana da ta ta abu da mai ibada saliha ne fa kana ta kuma sun mutu hayinci ainu eh ba karamin hayinci ba Allah ya kiyaye mu yawa shi kenan baƙi suke gaya a nabi lulu suka ce ina mu mun zilu da za mu saukar ala jihadi ya kai rijidan za mu saukar da azaba a kan mutanen wannan garin azaban min sama daga sama yawa bima kanu yafsukuna saboda fasikanci mu shi za mu musu haka za mu musu haka kawai shi kenan kuwa aka ce za a musu azaba da azuba ce har azuba ba za a yi yanzu ba alaisa subu bi qaribin asban agja asba ai ta ka gura ai asba asba na ai ala halaka da wannan mutanen gaba ki da wala kada ji tarakna tarakna minha ayatan mun bar aya akan wannan azaba da muka yi wa garin bayyana kan bayyana ne azaba shi asaru karajiha shine Allah ya bar gurbin inda ya rusa garin malaika da biru ya dauki garin ya miƙa shi sama kamar za a haɗa shi da saman duniya har ahali na saman duniya na jin kukan kare na waɗannan mutane da taron zakara na waɗannan mutane saboda an ɗaga garin gaba ɗaya an kai kusa da sama sai aka ɗewo yunkun jahannama aka yayyafa musu kamar shi ne ba mamamai ke aka zuzzuba musu baya kuma sai aka juya su aka aka shigo suka riga ƙasar dawowa ƙasa ta zo ta zauna a kansu ta da wannan azaba kuma ba za a dai gina daga cikin nau'in mutane guda bakwai a lahira waɗanda za su yi kowa shan azaba a lahira nau'in mutum bakwai duk wani ɗan wuta su ne babansa to mutanen annabi ludu na ciki su ne nau'i ɗaya kuma an ce duk maludanci a yanzu kan bai wuf ya tuba ba ya mutu a haka yana cikin su iya cikin su saboda haka ya hanka da ke ɗarin mutane masu kala biyu akwai masu daga masu kuɗi wai ana lulun ne za a yi kuɗi karamin ne zai kuɗi ba wani kuɗin da zai wallahi da kuma masu bai yara 'yan kuɗi suna ɓata samari ya yi kuɗi dige ba ko ba ko ma kai annabi Allah ya ka namiji mutum mai da kai mace ya ce ka zo ka masa aikin mace zai ba kuɗi ai renin mayan ma ya kai reni ya sa ka da ko mana kulle baran tun da ba ka da kuɗi amma ya zo mai da kai mace kai ne za ka masa aikin mace jama'a kana yarda da wannan sannan kuma ga alhaji Allah ya kiyaye mu to kun ji lulu yana daga cikin mugun aiki mugun aiki to dai matar da labajin kubur ya tone ya magana da ita ta faɗa ta ce masa abinda ya tambaye da dalilin da yasa ake zuwa kabari a je ai jana'iza da shi abin da mutum a kabari ya je ya tona kabari ya tattala kabarin babu mutum ta ce masa dan ludu kenan dan ludu shi ne ana bude da zare jike kasa ta bude kawai kasa sai ta bude mala ake ai Allah fa ai ba ma gangan jiki ba rayin ma kanta akwai wanda kasa take budewa ya zurare ya je can kasa ya sha duka a yanzu ya ko gaba da namu tona ai ba a da zurfi muke tona ko yana da zurfi ne abin da yasa ai yanzu wani bai san ma me yasa ake kabari babu zurfi ba dalilin da yasa ake kabari babu zurfi saboda kawai an tabbata a saman kasa ne ya fi kasan albarka ita kasa saman ya fi kasan albarka shi za a ke tona sama sama inda ya fi albarkan a bar mutum a wurin da an ga dai zai buya yadda ba zai walakanta ko dozarta ba sannan dabbobin daji ba za su iso shi su taba shi ba to iya zurfin kamarin ya isa shi za wasu ma hakan ma ba su tsaya nan ba sai da suka raba kasar wai ta karshen saman dai a fara tura kai da saboda neman tafa da gidan na saman kasa to kaji to saboda haka akwai waɗanda idan suka mutu mala'ika ya fidda ransu bayan sun sha wahala in ya je ran saman duniya kowane rai an aka cire shi an je da shi saman duniya kowane rai sai dai wucewan ne aiki wanda ya yi aiki mai kyau a rayuwarsa mala'iku suka je za a ji kamshi da yawancin masu imani ana haɗawa da ana cire ransu ne a sa a cikin bargon aljanna wannan ƙanshin zai za mala'iku ce wannan ƙanshi ba a ce wani ɗan ware ce yi masa mara masa bude masa tsoba sama ya shige mala'iku su je da shi har sama ta biyu a wuce har sama ta uku har saman bakwai har iliyin sai a ajiye a ajiye a can wannan kuma aikinsa bai kyau ba in aka ba shi kashi aka lugubuta shi aka tilbe ransa aka je mala'iku za su shiga sama da shi mala'iku sama can sai su jiwari sama kuma gate da kullum a kulle ne duk wanda zai sauko sai ya nemi izini wa masu gadi idan tafiya ce zai yi mai izini sai a buɗe ya sauko kuma in zai koma ma zai tafi ka rufe ko da mala'ika ne ko sarkin mala'ikun ba ba ka ji in yazo sama sai ya kwankwasa fasaf ta jibrilu ya ce a bude shi tarkin mala'iku tare da annabi a ce wane ne sai jibrilu ne jibrilu kai da wa ni da annabi muhammad a ai ga annabi muhammad yazo eh ya su bude ya shiga to haka ake to in dai annabi da jibrilu ma sai sun kwankwasa sai an tambaya a bude kai na dan dauko ka dan mace mala'iku su azra'ilu ma yaranka ne suka dan kinkin muka za a bari a wuce ba tambaya ai ba zai yi ba ai sai a zo da rai sai mala'iku su ji wari su ce me ye wannan mahajiri mundinatu wannan iska ko kamshi mai wari me mai warin nan sai a ce rayin wane ne an wane na gari kaza mai sana'a kala kaza mala'iku ba za mu yadda ba ba za a shigo mana wannan nan ba kuma yan inda ku dauko mala'iku ne ga haka ta ga daga gurin ta zaman duniya ba zai je ga dari ne ba sai ya sace rayin kawai ya rikito fata ana ma karra min samai fata kallahu wa dairu aw da'a bi riyu fi makanin sahihin idan ya rikito sai kaza ta dare masa ya zarce ya kifi ya je ƙasa ta biyu ta dare masa ya zarge ya ciki ƙasa ta uku har sai an je ƙasan bakwai ta bakwai mata ita dare masa sai ya je a jefa shi a wani guri ana kiransa tijjinu can ake ta rayuka wanda ba su da imani Allah ya kiyaye mu saboda haka a kiyaye lutu mummuna aiki ne lokacin zuwa to mun su kekwan Allah ya ce wala mu da ka musu aiban mutanen madayana mun aika dan uwan zu annabi sahibu fa kale yace ya qawmi burillah ya mutane gode da Allah cikin mota an ji annabi sahibu warju yawmal akhirah ku tsawona ranar lahira yake shauku ku tsorace shi kuwa yawmul qiyamah ran lahira shine ranar kiyama ana ce mata kiyama saboda ai wanda za a yi ana ce mata lahira saboda daga nan babu ran kaza kuma daga nan babu dirka in mu dai ku zai shiga wuta babu dir yi dan aljanna ma babu dir ku ya aljanna ina samu yawa fi shugulun hakimuna ku shiga ku ta harkokin lafiya kalau ayye ku a ce to yadda kuke samarin nan haka za ku zauna samari yadda matan ku suke yan mata haka za ku zauna yan mata abin da ke ciki bai ya karewa ba a halawa za a ta shan duniya ne kun ba iyaka a ta jin daɗi in Allah rabar da mu shi za ke ce mata lahira wala ta asa bila da musulmin ya je kar ku barna a bayan kaza ku ta ta'adi da nan zaibu fa kadabu sai mutanen garin da kalle ta annabi zaibu fa kazatu mur rajafat sai aka yi musu wata irin girgizar kasa mai tsanani fa azu bi dari jasmina suka waye gari a gidajen su duk kowa a durƙushe ki ba da gida da ruka bi mayyitina suna durƙushe akan gwiwoyin a mace ta san jama'a ki ayi Allah fa da aka zo za a halakar da mutanen annabi sa'ibu sai Allah madaukin sarki ga masu imani a gari ga arna a haɗe a kwaɗe a gari ɗa Allah kuma ya aiko a zo a halaka arnan nan kawai sai Allah ya aiko wani kalan lafiya ba mai ran da ya taba jin wannan zafin a duniya zafin ya tsananta ya da hankali kowa ya rasa inda zai je zauna can gefe sai Allah ya aiko wani gajimare kuma ya zo ɗaya sannan zafin nan mai tsananin nan ba mai jin sai kafuri shi kaɗai ke jin zafin ko da ya zo inda ga musulmi na zaune hankali a kwanci lafiya kalau kamar ƙosasce da zai yunwa su zauna a benci ɗaya da Allah mai jini wa zai dina jini masa ne wajen wanda zai masa amfani to haka suke zaune suna cikin zafi mai tsani kowa ya galabai ta arfa yadda za a yi sai Allah ya ko wani gajimare mai inuwa in ka huɗu ne ƙarƙashin gajimaren ha ba kamar ya shiga ne lafiya ƙalau sai da duk suka taru a wurin a wurin Allah halaka su gaba ɗaya su sai aka halaka da Allah ya kiyaye mu Allah ya ce wa Adam mu halaka da adawa mutanen annabi hudu mun halaka su su ne aka halaka su da iska wata iska sunan saddabu sunan iskar kenan an ce an buɗo ta wasu mata suka ya kai kofar hancin bujimi faɗin inda aka bude na wannan iska shi aka turo ta ba gwaji ai gwada iska ba karamin hikima ba ne ai kana gane ko a tara mota ko akwai geji ai to wannan mala'iku ba su gejin ta ba kawai suka tunkuro ta ta ebe mutanen garin gaba ɗaya ta kai su kusa da saman duniya sai ta rinka sako taka taka kowa in ya taho a buji daga can sama kan ya zo ya dangwali ƙasa ya zama kayan babu nan gaba ɗaya wargaji daga wuya ya gangan jikin kadai haka aka yi mutu in ka gansu ka ce bishiyar da biyu ce da ba saboda tsayin alajan mun musu haka wata mudan haka samu dawa su ma ta ƙabila ce mun musu haka muka halaka samu dawa ƙasama lakun da masakin ne halaka kayan mutan maka suna da labarin halakar kuma wato suna zuwa kasar su ma a kasar hijiri da kasar yaman in za ku tafi kuna bin ta inda muka halaka samudawa da adawa kuna gani kuna gani ai to mutane ga zan irin su jabariyawa irin su kiramawa manya-manya mutane irin na da wanda in kai ka tari da wani je ka fada gurbin idanunsa a inda ya mutu ya zama kasa ka ta daga wan kayansa sai ka fada gurbin idanunsa saboda girma fa gurbin idon sannan za ka fada wuf eh kai ta kokarin duduwa kuma sai an taimaka ka duba ba saboda girma Allah ta dun muga Allah kafin wa zayyana lahum shaytanu amalahum shi dan ne ya kawata musu ayyukokin su min al-kufr na kafirci wal ma'asi da sabon Allah wa saddahu ya tare su an sabili ya na su kan hanya sabilil haqqi hanyar gaskiya wa kanu mutasfirin ya su da basira amma basirar ba ta yi amfani ba wa qaruna Allah ta muhalaka qaruna a tajirin nan in kai kuɗi ne kake rara alaje mu halaka karuna wa fir'auna mu halaka fir'auna in kai sarki ne kana gara da farauta alaje mu halaka fir'auna wa hamana mu halaka hamana wal qarja'ahum haqiqa ya zo musu min qablu kafin halakar da su Musa annai Musa bil bayna da mu'jizoji su ne annabi zahirat hujjoji a fili wa tarbaru amma duk girman kai su dai fir'auna ya girman kai haman ya girman kai harun ya girman kai sallalle a bayan kasa wa ma kanu sabiqin alaji amma ba su karfin mu ba ba su tsere ba ba su kuce wa alamar mu ba fa kullum kowane ɗaya daga cikin wanda muka lillisa bannan a kazna kowansu mun kama shi idan bihi da laifinsa fa mun mun arsala alai hasiban akwai wanda muka aika musu iska rihan azibatan iska mai kadawa da karfi fiha azba'u a cikin iskar akwai duwatsu sai ta rinka jifan mutane da duwatsu da kanin jiba ka kawai lodin kamar mutanen luru su ma yana daga cikin azabar wa minhum man aka zarfu sayatu akwai wanda tsawa aka yi suka halaka sun samuda kamar samudawa wa minhum man kasabna bil arda a cikin ga kona lumar da shi muke a cikin ƙasa muka nitsar da shi sai mana sai muka nitsar da shi ka ƙaru da irin ƙaru da shi lotsewa ƙasa ta ya ɓace a cikin ƙasa wa min wa kawai daga cikin su man agara ƙana wanda muka sa ruwa muka lumu ya shi ka kuma mai loyin kamar mutanen nuhu wa fir'auna da fir'auna wa ƙaumi da mutanen fir'auna duka ruwa ne Allah ya sa ya halakar da su amma kana lahu liya zalimahum amma ba duk wannan zancen da kuke ji Allah bai zalunce su ba fa yu'adhibuhum ya musu azaba bi ghairi zambin ba laifin da suka yi ba ta ba Allah bai haka ba walakin kanu anfusahum yazlimuna amma su suka zalunci kansu suka yi Allah laifi kuma sai Allah ubangiji ya halaka da su yanzu jama'a lokaci ya dan abin nan za a dan dakata a nan in Allah ba mu iko gobe sai mu dora daga can inda kwana kuma jama'a ne ne jin daɗi karewa in Allah ya yarda rana irin ta yau ne za mu dora ka da muke yi